بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون العذاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زالهم إلا وما زالهم إلا إيمانا وتسليما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya sake dawowa da mu a cigaba tafsirar alkur'ani mai girma wanda mun kwana a cikin wannan sura ta suratul ahzabi wanda ayo ma za mu tashi a cikin ta shine fadar Allah madaukakin sarki laqad kana lakum fi rasulillahi alamma fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana rajul liman kana rajulahu wal yawmil akhirah wa dhakara Allah kathira Allah madauke sarki ce haƙiƙa laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun haƙiƙa koyi ya kasance gare ku a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hasanatu kuma kyakkyawan koyi ma'ana shine ana karantawa laqad kana fi ko iswatun ko kuma uswatun da ana karantawa iswatun ko uswatun shine a haƙiƙa koyi ya kasance gare ku wata a cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ikidda koyi bihiya da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin yaƙi wasabati da kuma tabbata fi mawadinihi sallallahu alaihi sallama wata a cikin dukkan wurin tsaya manzo Allah sallama to ya zama irin yadda manzo Allah sallama yake tsayawa in an ka zo wurin jihadi ba gudu ba ta da baya to lalle haka na ake bukata kowane musulmi shi ma ya zama haka nan din shine Allah yake nufin watan koyi ya tabbata liman kana yarjullaha ga duk wanda yake yana tsoron Allah wal yawmal akhir kuma sannan yana tsoron ranar lahira saboda irin abin da zai faru a cikin ta sannan wa zakarallaha kathira kuma ya zama yana yi ambaton Allah da yawa shine yawan yin zikiri da yawa a shine bi khilafi sabanin man laysa kazalika wanda ba haka ne yake ba hazihi kuma wannan halatul munafiqina shine halin munafikai wato rashin yawan yin zikiri da kuma rashin tsayawa wurin yaki kamar irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake tsayawa wurin shi a to nan Allah yana magana cewa koyi ya tabbata ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin wata tsayawa ce a wurin yaki a ba sai wajen yaki dai ba dukkanin wasu abubuwa waɗanda manzo Allah sallama mutum zai aikata wanda manzo Allah sallama aka tabbatar da cewa ya aikata su to wannan ana buƙatar kowa ya zama wajibi kowa ya zama mai koyi da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallama cikin duk abin da manzo Allah yake aikatawa don haka wannan aya ta haɗe ba sai ana magana yaki ɗaya ba a duk wani aiki da ka sani shi yasa ka ji kake ganin malamai suna rubuce-rubuce akan wajabcin bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran maganganu kamar irin yadda zaka samu cikin tafiyar da daman gaske wanda kamar da waya ka samu wajen littafi wanda an kai irin wannan ruwan hujjoji da dalilai na wajabcin bin sunnan manzo Allah sallama kamar irin littafin nan na Malam Bashir Ibrahim radiyallahu anhu na Raf'ul Malami amma rafa'a wa qabada ikitida bi sayyidil anami to da waya a samu wani littafi wanda wato yayin ruwan hujjoji da dalilai na wajabcin bin sunna kamata shi sa aka samu wani mutum ne wani malami har baya ma daga cikin masoyin shehu yana daga cikin makiyan shehu ne to sai almajirai da sun ka nemi yana buƙatar suna sun yi masu watan karatu akan hujjoji da dalilai na wajabci na mai sunna maza Allah salam to shine yace da haka ya bincika ya caza ko ina ya diba cikin littattafan su ibn taymiya suwa suwa duk ya bincika to amma ƙarshe sai ce ya bincika amma bai samu wani littafi wanda ya ruwan hujjoji da dalilai ba ko da tafiyar su ibn taymiya din ba su yi hujjojin da shi mai kawo akan wajabcin mai sunna ba da shi yasa kaga koda cikin diwa da yake ta watan a ƙara ƙarfafa wajen bin sunnar manzon sallama yake cewa halid dinu gairu halid dinu yana magana cewa watan a kamar yadda kisha idan sara sayrun nasi sirtu wara'ahu wa in halla yawman fal masiru ba'id yace duk sanda manzon sallama ya tafi to yace ni watan zan bi bayan shi ma'ana wato aikin da aka ce annabi ya aikata to zai yi aikata in kuma manzon Allah ya tsaya an ka ce bai yi abu kaza ba ni ma zan tsaya ba zan yi shi ba sannan kuma wanda yake cewa a ya nasu hallul hazla waqafu muhammadan eh wa illa tarawni jidda wa illa tarawni jidda barai yace ya ku mutane ku aji duk wani kakaci da duk wasu maganganu can mara ma'ana yace yace waqafu muhammadan kowa ya rika bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa illa tarawni dahara jidda barai in ku har ba za ku bi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ba za ku bi sunna ba to yace ni ba ruwana da ku bane ba ku ma'ana yana cewa ya hitar da hannu ne da duk wanda ba ya sunna haka shi yake fara din wannan kuma yake cewa halid dinu gairu zikiri wa sunnatin lati annal mustafa sahat wa tilka dawai yace ai ba wani abu wanda addini in ba alqur'ani ba shi kadai ne alqur'ani shine halid dinu illa zikiru ai sai alqur'ani wa sunnatin lati annal mustafa sahat sannan da kuma sunna da ta inganta daga manzo Allah sallama su kadai ne addini baki daya to duk dai irin waɗannan din yana ta maganganu suna da yawa wuraren da ya magana akan wajabci na dole a bi sunna duk cikin diwani ne kuma waɗannan wanda yake tabbatar da cewa dole a bi sunna manzo Allah sallama saboda isu ne addini alqur'ani da sunna manzo Allah sallama to su ne abin da yake na watan addini waɗanda su ɗaya Allah madaukakin sarki ya da suwa kuma dole a bi su saboda haka wannan shine abin da Allah madaukakin sarki ke tabbatar da cewa watan lalle ne a yi koyi da manzo Allah sallama a cikin watan duk ayyukan shi to nan da aka yi magana ai koyi da shi a wajen yaƙi shi ma a tsaya a tabbata kasan shi manzana salama bai taɓa a ce wai a ce yaƙi ya manzana lagos bai ma yi ba ko alama shi yasa ka ga lokacin da ma an ka yaƙin horainu a lokacin saboda yaƙin horainu da aka yi lokacin musulmi suna da yawa sun kai kusan dubu goma sha nan nan sai ga kafirai su ko musulma yawa su ba su ko musulmi su suna ka cewa to yawa su da ko an yi su yawa su ka cin nasara to yau gashi har sun loka kafirai da ai suna ganin hat a watan ƙarfin sai suna da ƙarfi to shi ko ubangiji maɗaukin sarki na ya tara ba su ya gwada musu a'a duk waɗannan abubuwan da suke gudana shi ne ka ba su nasara ba wai yawan su bane a'a watan shi ka ba da nasara to sai Allah ya tara ba su a lokacin ana fara yaki sai kafin sun kai ruwan kiba ko ina kam ana ruwan sama can ko ina da ko ina ai sai an ga ta gudu duk yawan to amma duk da haka da shi manzo Allah ba haka kai kawai sai yana ƙara shiga can gaba yana cewa anan nabiyyu la kadhib ana ibn abdul muttalib ana annabi wala kadhib ana ibn abdul muttalib cewa ni ne annabi wai kuma karci kafin yake ba ana wasu suna gudu amma shi yana karin cikin su yana cewa kuma shi ne annabin nan ba ƙarya shi ne dan abdul muttalib saboda haka shi yasa a watan za su yi koyi da manzo Allah ne sallallahu alaihi daidai gwargwado amma in ba da haka nan ba a wurin jarunta to ba za a iya koyi da manzo Allah kamar yadda kasan duk wani bangare wanda za a ce mutum ya koyi da manzo Allah gaba ɗaya ɗari bisa ɗari to ba zai iya ba sai dai mutum ya yi bakin abin da zai iya a jarunta ɗin ba wanda zai iya irin jarunta ɗin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda wannan misalai suna da dama wanda za a ga Imam Al-Qadi yal a cikin ashifadi ya kawo su daga ciki yake cewa wato a kada yanzu ga gannan da aka yi na kone ne kaga ya kai jarunta kenan ana yaki bane kowa na gudu kai kuma kana cikin makiya kana cewa kuma kai din ne wani sallallahu alaihi wasallam to sannan kuma wato sayyidina ali radiyallahu anhu ka sayyidina ali sune watan jarumai a cikin sahabbai to amma duk da haka na abin da yake cewa kunna idza hamiyal wadisu wa hamaratil halaq ittaqaina bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace in yaki yayi tsanani mana watan watan abuwa su kai nauyi daga cikin wurin yaki yace to dukkan mu gaba da bayan manzo Allah makrawa malai wasu da jarumai ka gani balle saura ki na kufu to kaga jarumtan ba ba za a yi koyi da manzo ba sai dai su yi bakin ya kokare su ana cewa shi ma a cikin garin Madina an taba jin wata ƙara ta wani abu kamar yanzu misali sai a ce ai an ji bam ya haushi ai kaga ba mai zuwa wurin ko kowa ruga za ya tsire to sai an kaji wata irin ƙara mai ƙarfin gaske a Madina to sai jama'a kowa ya fito ana tattaruwa sai a taru a ji a gano menene yake faruwa can bayan don bayan gari ne an kai ba to sai ana taruwa don an ka gama haduwa sai a je watan a gano mini ne yake faruwa bayan mutane sun gama haduwa sun tafi za su tafiya sai sun game da shi manzo Allah ya zo ya dawo shi shi mai tsaya jiran sai ya samu abokin tafiya ban gane kowa nan su ba mai da ta shi kadai ka fahimta shi yasa kowa tsaya jiran sai ya samu abokai an haɗu sun ayi gurup sannan a tafi to amma shi manzo Allah kuma saboda sauri ba da ya taho ko sirdi bai azaga dokin nashi da haka kawai maza zai hau saboda sauri da maza zai ce gani menene yake faruwa to shine wanda aka zo a suna dawowa sai yake ce masu ai kasu damu in dai yana na cikin garin nan ba abin da zai same su sai ajiye wannan labarin shi bai ma gaya masu ga abin da kamar sai ya ce kai ai gaskiya dokin na akwai gudu kamar ruwa shi har ya ajiye wancan labarin na wannan matsoron da ake cikin saboda irin wannan ne a watan jihar ta irin ta manzo Allah salama babu kamar shi wanda kuma ka san kamar wannan rukana din na shi ma wani mutum ne mai karfi wanda shi tun da yake shi ba a taba samun wani mutum ne wanda ya kokowa da shi ya kare shi da shi ba a taba kare shi ba ko so guda ba da haka shi kuma kawai sai wata rana zuwa ne manzo Allah salama wai a zo a yi kokowa zalla ce a aini kai har kika tana da wasa ni ko ba ne wasa ko ba a wasa duniya sai dai in za mu sa shar'i da kai idan za ka yi imani in na kare kai to wannan kan za mu yi kokowa amma in ba za ka yi imani ba to ba zan yi ba to shine ya ce ya da tunda shi dai ba ta baka da shi ba to shine aka zo wato zan sallama suka shirya ana kamawa da kokowa to sai an kama irin abinda ba kusan shi kamar an aice ilimin tabba wani ba tunda shi sai da manzo Allah ya saba da shi ya kafa mata kamar ka dauki daya ruwa haka haka manzo Allah ya mai ka da shi sai ce ai shirya wani abu ya bai manzo Allah ce ka shirya ya saki shi aka saki aka kara mai dazu shi ba su uku sannan da ya sallama to kaga wannan saboda jarunta irin ta manzo Allah sallama babu wani mutum mai jarunta irin ta manzo Allah sallama ko a ina ne to shi yasa nan da Allah ke cewa ayi koyi da shiya watan a cikin yaki to shine ma'ana ayi bakin kokari kan mutum ya ce ya an zo wurin jihadi wurin yaki zai gudu tsiri a a inda an ka zo din nan to mutum ya tsaya tsayin daka bakin duk iya kokari ne wanda zai iya yi a ci gaba to shine Allah ce ga duk wanda yake yana tsoron lahira ma'ana yana gudun ya aikata wani mummunan aiki ko ya gudu wurin yaki ko wani abu karshe wani sakamako mai muni ya same shi to duk wanda yake jin tsoron haka a ahira to lalle dole ne ya koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa zakara Allah kathira kuma mutum wanda yake yana yin zikiri mai yawa wanda dama shine sifa ta mu'mine yawan yin zikiri din shi yasa ka ji wato Allah yake cewa su mun su mun afaka su wanda ba su yawan yin zikiri din la yakuna Allah illa qalilan ba su yin zikirin Allah sai dan kadan kawai to sannan sai Allah madaukakin sarki ya ce bayan haka walam mara almu'minun al-ahzaba lokacin da mu'minai sun ka ga waɗannan ƙungiyoyin nan na kafirai ɗin wato wannan ga yadda muke ciki karatun tajiyar ɗin wannan taron dangin da su manyan kafirin a kafirin sun ka taru wai don su zo su gama da manzo Allah sallama to shine Allah yake cewa lokacin da su waɗannan ƙungiyoyin kafirin sun ka zo garin na Madina shine wala mara almu'minuna al'azaba lokacin da mu'minai sun ga waɗannan ƙungiyoyi na kafirai to malmakin su tsorata hankalin su ya tashi ba alu sai da suka rika cewa hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wannan dama shi ne abinda Allah da manzon suka mana alƙawari min al-ibtila'i na jarabawa wan nasr da kuma bamu nasara wai kaga su abinda ba suke kallo wato malwaga a ce sun tsorata hankalin su ya tashi yanzu a ce ga gari duka duka ku ga ku in ba ku da yawa amma ga wato runduna sama da dubu goma sha biyu sun kawo farmaki gare ku amma saboda karfi imani na sahabbai din wai abinda suke magana suna jin daɗi ba suka yi jin daɗi suka yi wasu suna ganin cewa to wannan alƙawarin da Allah ya ne zai jaraba su dama kusa wai ka garin su kuma jarabawa za su kai tsaye to shi yasa da ba mumin haka ake so ya zama ya rungume kaddara ko mai kyau ko mara kyau da ta so shi ke na mutum rungume su kamar da shi wake cewa idza kana tilaka daru min malikil mulki bas yanu andi ma yusubu ma yuki yace kaddara tun da daga Allah ma malikin mulki take zuwa da mai sa kuka da mai sa farin ciki ce duk ɗaya ne su ba matsala to kaga su sahabbai wato a suna ganin irin wannan malauki hankalin su tashi amma sai ga suna cewa haza ma wa azan wannan shine abin da Allah ya mana alƙawari wa rasuluhu da shi da manzon shi sallallahu alaihi wasallama min al-ibtila'i na jarabawa saboda haka sai Allah ya ce sai suka cigaba da wasa da Allahu wa rasuluhu lalle ko Allah da manzon shi gaskiya fil wa'ada a cikin wannan alƙawarin da suka ce ko can za a jarraba mu sai Allah ya ce wa ma zadahum wannan rundunar da suka zo da kafirai sun haka musu hurmaki bai kara musu koyi ba illa imanin sai imani shi ne tasdiqan bi wa'dillahi gaggata da alƙawarin Allah wa tasliman da kuma miƙa waya ga lamarin Allah ne don haka sai ya zama suna ganin su ƙara miƙa waya kawai sun kai da kuma ƙara sallamawa da kuma ƙara ƙarfin imani to
من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نابه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصالحين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما
a sai Allah madaukakin sarki yace saboda haka minal mu'minina daga cikin su mu'minan nan rijalun yace akwai waɗansu mazaje waɗanda sadaqu ma ahadullah alaihi sun yi gaskiya cikin abin da sun kama Allah alƙawari gare shi minat sabati na cewa za su tabbata su tsaya din ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sallama to sun riga sun yi alƙawarin cewa za su ba da jinin su da rayuwarsu da dukiyarsu da komai wajen kare manzo Allah sallama to shine Allah yake cewa daga cikin su lalle akwai waɗanda sun cika wannan alƙawari sun kai ma Allah saboda haka yace sun cika wannan alƙawari faminahum kuma akwai daga cikin su waɗannan sahabbai din akwai man qada nahruhu wanda ya biya da wannan bukata tashi din ma'ana wannan alƙawarin da yayi watan na kokarin kare manzo Allah da kuma neman shahada wajen kare manzo Allah sallama da addinin musulunci to akwai wanda ya samu biyan bukata ta din ma'ana wai yayi shahada ne shine mata ya mutu au qutila ko kuma an kashe shi kisabi da wajen daga addinin Allah sai Allah ya ce wa minhum kuma daga cikin sahabbai da akwai wanda manyan ta zuwa yana yana jira da ya ga abin da zai faruwa ma'ana shi jira ya kai ya ga wannan alƙawarin da yayi na kokarin watan ya ga watan ya samu shahada kuma ya bada jini ne wajen kare manzo Allah yana nan yana saurare ya ga menene wanda zai biyo ko ya shahada ko wani abu ya kamata haka wa ma baddalu Allah ce su canza ba tabdilan canza ba fil ahdi a cikin wannan alƙawari din da haka wahum bi khilaf halil munafiqin sabanin munafiqai su kam da azala an ga ce ga yaki nan za a tafiya to gaba ɗaya hankalin su yana tashi suna rikicewa suna rudewa kuma sannan ba su yadda su hita in ma sun hita suna baya baya ba za su yadda su shiga watan ta inda za su za a za su yi yaƙi sosai ba ko kuma don gudun ga a kashe su saboda su musu yadda su mutu ba suna ganin cewa su saboda rashin imanin su su kuwa sabai abin da agurin su ma shahada suka so shi yasa kaga lokacin da ai abin da yasa malamai suke cewa abin da yasa an ga samu jarabawa kenan ma wurin yaƙin yaƙin Uhud saboda sanda an ka yaƙin Badar to bayan an dawo sai Allah madaukakin sarki yake ta jinjina da yabo da kuma watan faɗin darzoja na waɗanda sun kai shahada wurin yakin na badar su ko sauran sahabbai sai sun kai ta burin kai to sun ma dai Allah ya ba su wata rana da su ma wanda su ma za su samu irin waɗannan ɗin wanda malamai sun ce shi yasa shi ma yakin hudu an ka samu wannan jarabawa ɗin saboda su sun ka nema su da kansu sahabbai ɗin to shi ne Allah ke cewa watan a daga cikin su a akwai wanda sun cika wannan alƙawari ɗin sannan sai Allah ya ce liyajzi Allahu sadiqina Allah madaukakin sarki zai saka masu gaskiya bisirkihim da wannan gaskiyar tasu din ma'ana tunda sun kai gaskiya wajen wacan cika alƙawarin da sun kai na cewa za su bada jinin su baki ɗaya wajen kare musuluncin nan to shine Allah ce don ya saka masu gaskiya bisirkihim da wannan gaskiyar tasu din sannan wayo azibal munafiqina kuma Allah zai azabtar da munafikai in sha'a in yaso shine menene azabtawa din bi an yumitahum ya kashe su ala nifaqihim bisa ga munafincin nasu din suna nan su mutu haka ne kuma ƙarshe shi wanda ya mutu yana kan munafunci wato in an ka zo wuta ma a cikin wutan ma shine karshe shi an na kasan kafirai haka Allah yake cewa innal munafiqina fi darkil asfali minan nar su munafiqa su a cikin ruhi na karshe na wuta shine Allah yake cewa in sha'a wato in ya so sai azabtar da su gudu awa ya tuba alaihim ko kuma Allah ya ga dama sai ya kaddara masu tuba wai ma'ana shine sai su tuba daga barin munafincin nasu din ya hadihim ila islam sai ya shirye da su zuwa ga musulunci wal imani sahihi da kuma imani ingantacce sai ya zama su dawo su zama na kwarai malmakin munafunci da suke yi sai su dawo su zama na kirki watan waɗanda suke masu ƙarfi imani da kyau sai Allah ce inna laha haƙiƙa Allah madaukakin sarki kana bai gushi ba gafuran mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba daga mugun aikin da yake aikatawa rahiman kuma sannan mai jin kai ne bihim da duk wanda ya tuba ce za ka ga sabai da dama wasu a in mutum daga cikin ya tuno wasu laifuka na shirin na jahiliya wanda sun kai muni kwarai da gaske sai ya zo wurin manzo Allah ya ci tunanin cewa wai shi wai ko ko Allah yana gafarta mai zunuban shi shi ne manzo Allah ya ce masa ai al-islamu ya jubbu ma qabla ai shi musulunci duk abun da mutum ya aikata can baya to in dai kuma mutum ya musulunta duka an share komai da komai gaba daya to shi yasa sahabbai da dama suna irin waɗannan din ina jin ma ai kusan shine dalilin koda wajen wato salatu tasbih din nan dalilin kusan samun ta kenan shi ma sai da na abbasu ne da rana tsakiya sai ta so zo wurin manzo Allah gidan manzo Allah to su ko da laraba suna abinda suke cinye kailula irin rana ɗin ta tsakiya da nan kamar irin mukaddara irin ƙarfe ɗaya misali wannan tsakanin zai har zuwa irin bayan ƙarfe biyu haka to duka suna kwantawa haka kowa in wannan lokacin gaba ɗaya duk ajiyo aka koya koma gida ya kwanta ya huta ba a komi in tsakiyar rana ta yi duk kowa sai je kwanta to shi ne suke cinye kailula to sai ga shi tsakiyar rana sai da na abbasu ya taso ya zo wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah na ganin shi yake tambaya shi a me yake faruwa ka san matsayin baba yake ga manzo Allah to shi ne yake tambaya ta mika faruwa da ranar tsakiya haka sai ce abin da yasa ya tuna laihuka ne wanda tsakanin su da Allah yana tunanin wai shi Allah zai gafarta mai wannan zunubai kuma manzo Allah ya gaya mai me ya kamata yayi wanda duk Allah zai yi mai zunuban nashi gaba daya to shine sai manzo Allah ya koya mai wannan salatu tasbihi shine dalilin a same ta da wanda manzo Allah ya ce da haka in duk wanda yayi ta duk zunuban shi gaba daya an yafi mashi waɗanda ya na kuskure da na da gangan da na ɓoye da na bayyane duka gaba ɗaya duk za a yi mashi su baki ɗaya to shi ne duk da yake to bayani ya kawo ko ya kamata a faɗi shi ko saboda haka salatu zuhi ma'ana shi ne sallah ce wadda kuma abin da manzon sallama ya ce idan mutum zai iya ya zan ki kullun kullun idan kuma mutum ba zai iya yi kullun kullun din ba to ya riƙa yi duk bayan sati ɗaya duk juma'a kenan idan mutum ba zai iya duk sati ba kuma to mutum ya riƙa yi ko da duk wata wata ne in ko mutum bai yi duk wata wata to mutum ya yi kokari ko da duk shekara da sai ya rika yi ya ce in ko mutum da ya yi kasa da ya lalace bai iya yi din to ko da dai so guda ne ga rayuwar mutum dai to kada ya zama a ce bai taɓa yin salatu tasbihi din ba ai to shi ne wanda yake da malaka a hudu shekara ake yi salatu tasbihi kuma kowane lokaci wanda aka yi nafila ya halatta a yi ba wai sai lokaci kaza ba ko da rana ne ko da dare ne duk da kake da dama za ka iya yi don haka mutum zai karanta fatiha da sura duk surar da iya kuma ba ce sai kala sura kana kawai ba ya karanta fata da sura sannan sai wani tasbihi na subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma sha biyar bayan fata da sura kenan sannan sai mutum ya ruku'i in ya ruku'i cikin ruku'in wannan tasbihin shi zai subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar guda goma amma sai ya taso in ya taso daga ruku'i kuma sai ya ƙara yin wasu guda goma kame ya yi sujira kenan sannan in ya yi sujira kuma ya ƙara yin goma in ya taso da sujada kame ya koma ta biyu ita ma sai ya kare wasu guda goma to in ya taso ta biyu da shi ma kame ne miƙi sai ya tsaya a tsakonin misali sai ya sake yin guda goma sannan sai ya miƙi sai da sannan ya sake karanta fatiha da sura shi ma ya sake guda goma sha biyar da tsaye ɗaya kai sha biyar amma saura da ruku'i goma ne aka yi tasowa da ruku'i goma ne bayan an taso ɗin da an yi sujada goma sannan bayan an taso da su da shi ma goma haka ne da haka ne mutum zai wannan raka'a guda hudu in mutum ya raka'a ta biyu amma sadda ka taso ka zauna kaga sai tafiya kamin kai tafiya za ka yi guda goma da hayansu tasbihin subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illa allah ba za ka saki guda goma sannan sai kai tafiya sannan sai mutum ya raka'a guda hudu su ne wanda mutum za yi to wannan shine a salatu tasbihi din to don haka kaga sahabbai haka suke kowanne daga cikin sabon da suka kokari watan cigiyar da kuma watan nadama dama alamar tuba mai kyau kenan yin nadama ga abin da mutum yake aikatawa shi ka sake mai arziki cewa annadamu alama fata wasu tawbati annadamu alama fata yin da na sani mutum ya ji lalle da ya sani da bai aikata wannan aikin na sabu ba kuma ya tajin yana zargin kai ne bai kyauta maka ne ba to sahabbai haka suke da irin wannan suna zargin kanun su kowane lokaci kuma suna neman wace hanya za su bi domin su samu gafarar Allah to shine Allah ce kuma shi Allah din mai gafara ne ga duk wanda ya tuba ga kowane irin lafi ne rahimu ko bai jinkai ne shi yasa kowane irin lafi ne ko mai girma ne wato shi yasa kaga yana da ina jin ko bukhari ne ya rubuta hadisin wato wanda yake bada cewa wani mutum ne wanda to ya yi banna da ya yi kisan kai masu yawan gaske ya kashe mutane sun kai guda 99 subhanallahi yana da cikin rajin salihin imam nawawi ya kawo wannan hadisi ne to shine mutum 99 ya kashe to amma kuma kwalam sai dai kwalam ya ji yau tuba ya kasu ne zai tuba daga wannan aiki gaba da shi da ya bari sai ya zo wurin wani mutum mai yawan wani mai ibada wani mutum ne mai kokari wajen ibada sai zo inda yake ce saboda haka shi ga laifi ne ya kashe mutum 99 amma dai yanzu ya yi shawara shi da tuba ya kaso zai amma shi yana ganin wai ko Allah da ansa tuba ga tashi in yayi saboda ganin girman laifin nashi to sai shi wannan mutumin sai ya ce mai kai ai ko laifin nan naka ya girma Allah bai ansa tuba nan taka shi kuma ya ji an ce ba ansa tuba ta sai ce act to ai ko tun da haka nan ne da ma ya bar gibin bare da cikawa 100 da wannan mutum sai kan shi cika 100 ne shikenan subhanallahi to shikenan eh to dama ko can mutumin ba malami bane an fahimta mai ibada ne kawai kuma duk bayan kuma dan lokaci kuma har yanzu kuma sai ya sake jin da kuma tuba da ya kaso shi ne sai ta wani wani malami har yanzu ya zo ya ce mai to shi ko ya aikata laifi ya kashe mutum guda 100 mutum 100 ya kashe amma yanzu tuba ya kaso zai Allah yana karɓar tuba ta ya ce kwarai da gaske Allah yana karɓar tuba ka ai ba wanda sai shiga tsakanin Allah tsakanin bawa da kuma ubangiji ne saboda rahama ubangiji yawa gare ta wani bai iya shiga tsakanin bawa da rahama ta ubangiji na shi saboda haka zaka Allah yana karɓar tubuka amma abin da ya kamata wato nan inda kake yanzu sai ka ban nan ka koma can wani gari a ka zauna can ka ci gaba da ibada ka can wajen hasar da zaka mutuwa to shine aka ce kuma sai ya zo yana tafiya shi mutum ya kai kashin shawara din to zai bar gari sai bi hanya zai bar gari din ko da yaje yana tafiya to sai kuma a bisa hanya da yake ashe kwana da kuma ya kusa karewa bisa hanya kuma sai ya rasu kamin ya kai garin da za a yi shi ne sai manzo Allah sallama ya ce sai kuma mala'ikun azaba da na rahama kowa ta huwace na shi su mala'ikun azaba sun kace to ai ai bai kai garin da za a yi wurin tuba ba saboda haka bai kai can garin inda zai ta ba saboda haka nasu ne su kuma mala'ikun rahama sun kace a to ai tun da ya riga ya ne tuba na shi nasu ne su kuma to dan da haka zo ana ta wannan to kashi sai Allah madauki zaki turo ni mala'ika ya ce ya zo ya musu shari'a su waɗannan mala'ikun shi ne sai aka zo sai shi mala'ika ya ce abinda za a yi a auna a gani sadda ya baro can garin nashi da can inda ya baro da nan inda zaya ina ya kusa wani fi nisa to shi ne sai an ka auna sai aka samu cewa wannan sadda ya faɗi lokacin da zai mutu din to sai ya zama rabin jiki na ya ɗan ƙarfi can garin da zai ta yaɗe to shi ke nan ake ake ake kaga an tsallaki rija da ba shi an tsallaki rija da ba ku to shi ne to shi kenan kawai da sai aka aka yi hukunci shi kenan sai zama wata aka yashi shi kaga kenan wata duk girman laifin mutum da tsakanin shi da Allah Allah yana kuma shi zaka ji wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inda mutum zai zo ma Allah da zunubai girman zunuban nashi ya kai tun daga nan ƙasa har sun dangane sama yawan zunuban nashi to in yi tuba Allah yana yafi mishi to saboda haka shine Allah yake cewa Allah madaukakin sarki gafuran mai gafara ne liman taba ga duk wanda ya tuba rahima kuma mai jin kai ne ورد الله
ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا
Allah maɗaukin sarki ya ce waladdallahu allazina kafaru saboda haka lokacin da waɗannan taron dangi na waɗannan kafirai sun kai wannan haɗin gwiwa domin su zo su ga yadda za su yi wai ma'ana su karar da musulunci baki daya to shine Allah yake cewa sai gashi waladdallahu allazina kafaru sai Allah ya juyar da waɗanda suka kafe shi din shine al'azab din ya juyar da su suka koma bai gaizihim da hushin su lam yanalu khairan ko samu wani alkhairi ba raja al mushrikun sai ga mushrikan sun koma munhazimi da suna karyayu ma'ana ba samu nasara na yakin ba zafara bihim al muslimuna sai ga musulmi suna samu nasara kansu an yo gayya wanda suna ganin cewa yau ko mi za a yi daɗa sai sun gama da musulunci baki ɗaya amma sai gashi Allah ya isar da yakin ba a yi yakin ba kuma ƙashe musulmi na samun nasara kai da shi ne Allah yake cewa shi ne wanda yake ya mai da kafirin sai dai sun hakuma suna cizo hannu saboda kallon irin shirin da sun kayo da tanadin da sun kayi amma kuma ƙarshe sun ji kunya Allah bai ba su nasara ba bai ba su dama ba kasan duk wanda zai nemi irin wani abu wanda zai yi bai samu ba kaga sai cizo hannu to shine bai gaze da hushin nasu din lam yanalu khairan musamma wani alkhairi ba sai gashi wa kafallahu almu'minina lilqitala sai Allah ya isamma mu'minai daga wajen yaki din ma'ana sai ya zama walam ya qatalun yaki bai abu kuma tsakanin su ba bal kafallahu almu'minina lilqitala Allah madaukakin sarki shi isamma da su mu'minai yakin ba yaki ba birrihi da aiko wannan iska din mai tsanani wanda ya wahala su tunda kaga ai koda wahala din sun kai ta ishe su tunda iska ya tsanani duk hemomin da suka kakawa ruhunan su iska ba sai ya kwashi da an ka aza sanwa kuma a dafa abinci kuma duk iska bai bari kuma ai kaga abin akwai matsala to shi yasa sun ka sha wahala kwarai da gaske to shine eh wa kafallahu min qital Allah ya san ma mu'minai yaki din wa kana Allah haqiqa ubangiji bai gushi ba qawiyyan ubangiji mai karfi ne ala ijad ma yuridu bisa ga samar da duk abin da ya nufi sannan azizan shi Allah mabuwayi ne galiban ala amri marin jayi ne watan ga dukkan lamuran shi baki daya saboda haka a wannan kaga shine abin da ya faru kenan wanda Allah yake tabbatar da cewa watan su wadannan kafirin taron dangin haka Allah ya masa wannan sakamako din wannan ayatu shi zaka je yawan shi wadan rubuci yana yawan cewa a a zan kiwon karanta ta duk sadda wani abu zai tasowa misali ko kamar irin wasu makiya da za su shiryo wani abu ko kawo farmaki gari ko wani abu to ana yawan karanta ita wannan ayat din waradallahu allazina kafaru bi gazihim lam yanalu khairan wa kafallahu al-mu'minina al-qitala wa kana Allahu qawiyyan aziza to ana sun yawan karanta ta din ita in ana yawan karanta ta to Allah yana karya duk waɗanda suke makiya waɗanda su kawo hari ga gari ko ga wa cutarwa ga al'umma haka a to shine abin da ya faru kenan a wannan wurin yanzu to sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce
وأنزل الذين ذاروهم من أهل الكتاب من سياسيهم من سياسيهم وكذب في قلوبهم الروم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا
a to wannan kuma yanzu bayan an kare wannan tunda an kare ba da labarin yanzu abin da ya faru a hazabi din wannan dama shine dalilin a samu wannan sura din suratul hazabi wannan kisar da cikin ta din walan mala al mu'minul ahzaba kaga kalmar ta hito da mure a to shine lokacin da aka kare wannan din kafirai kowa ya koma garin su a cikin jin takaici da haushi akan rashin samun abin da sun kazo to lokacin kuma sai sauran sahabbai su ma kowa sai koma gida kaga an fita daga cikin irin wannan na farko dai ga yanayin da aka shiga na sanyi mai tsanani sannan ga irin girgizar da an kai saboda irin ganin wannan farmaki da waɗannan kafin suna kawo wanda ba su taɓa ganin iri ne ba su musulmi to shi ne bayan an yi haka kowa ya koma gida cikin sahabbai kaga akwai gajiya ne kuma kaga to ko yanzu sai an kwana biyu dai kafin kowa jiki ne dai kare jiki ne ya dawo to bayan sun koma gida kenan kamar yadda a watan bayan sun koma gida to shine sai manzo Allah sallama yake cewa to daga yanzu lan yuqatilukum ba'da hada illa iza illa iza ji'tumuhum daga yanzu sai manzo Allah ce kafiran da yanzu ba radda za su ƙara shirye yaki da kansu su so za su kawo za su kawo mana hari yanzu ba za su ƙara ba sai sai dai in mu mun ka zo muka kai musu farmaki amma ba za su ƙara ba wala ya atuna ba'ad saboda ba za su ƙara ba yanzu to wannan haka Imam Bukhari ya rubuta a cikin takan Sulaiman bin Surati to shine bayan an yi haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo gida ya shiga gida aka ce ya shiga gida sai ya shiga ɗakin watan Ummu Salama matar shi kinan Salama lokacin da ya shiga to shine yayi wanka ya sa ana wanki mashi kai ne saboda ma manzo Allah yana gyara su mashi to shine lokacin da yana ciki an ce an wanki rabin kan nashi kinan sai ga malaika Jibril ya taushi kuma sai ce wa manzo sallama ah shin ku kun aji na kun makamai ne na yakin subhanallahi to shine sai ɗaya mala'ika biyu da ce to mu mala'iku mu aji na mu ba saboda haka sai manzo Allah yake tunanin cewa ah to kuma yanzu ina za a kenan saboda haka to shine sai ce mashi a to banu za yanzu a fuskanta kuma su daga cikin waɗanda sun ka taimaka din an fahimta waɗanda sun ka shirya wurin wannan gayyat a zo a gaba da su manzo Allah sallama da musulmi baki daya to su ne sai mala'ika ya toce kuma yanzu yanzu Allah maɗauki sarki ya aiko cewa a tashi a tai su can wurin suke dama nan nan ko suka madina suke ko subhanallah to shine a wanda haka Imam Bukhari ya rubuta cewa abinda shi mala'ika jibril da zo kenan yake ce manzo Allah sallama watan ajiba nu qureza to nan take sai manzo Allah sallama ya ba Bilal umarni yace ya maza maza ya ce ya shira take yanzu cikin gari yanzu an ka dawo fa an bayyana ana dawo har daga wangana kenan amma kawai sai ga kuma ga umarni kaga yin ba karfin imani ba ai ba a ɗaya ta ta amma sahabbai da ke saboda karfin imani da gare su to kuma duk da haka nan sun kai sadai to shine sai ya ce bilal ya taye ya shela ya sanar da cewa kowa da kowa ya zo ya yi shirin kuma ya tabar yaki a kowa ya hudoki ne kuma ya ce ka gaya masu la yusalli yana ahadun minkum al-asr illa fi bani qurayza kan wanda ya sallar al-asr sai bani qurayza wai ma'ana saboda sauri da goga amma maza maza kan wanda ya sallar asasi can subhanallahi to shine wato a daɗa sai aka zo aka fita wanda haka manzo sallallahu alaihi ya faɗi cewa la yusalli ahadun ahadun asra illa fi bani qurayza to saboda haka sai ya zama wasu daga cikin sahabbai suna tahiya sai la asar din ta bayan sun yi shirin sun hita da la asar din ta sai sun kada sun kai sallah bisa haya wasu kuma sun ka ce su kan tunda annabi ya ce sai bani qurayza sallallahu alaihi wasallam ko yau shi ne suka sai shan sallallahu alaihi wasallam to shi ne a suka zo wasu to kuma ƙarshe bayan an gaba bayan an isa can ɗin banu ƙure zaɓe don an ce daddare an ka isa to sai an ka zo an ka ce wa manzala to ai manzala sallama ka ce kan wanda ya salla banu ƙure sai banu ƙure za wasu sun tsaya bisa sun yi salla wasu kuma wasu yi ba manzala ce duk kowa ya yi eh shi ke nan ba wata matsala kaga da wannan ne za ka gano cewa to ga ƙa'ida idan an ka samu saɓani na fahimta na addini ba haɗa aka yi ba saɓani yanzu da bai zama rashin hankali da rashin tunani wai da zaran kai baka yadda da abin da ni fahimta bisa gare shi nake cewa kai ne shi kenan da ni dan bid'a ne mushriki ne shi kenan da haka don haka shi yasa kaga ko da wata malamai wata suke da baka taba jin a ce imam maliku misali ya faɗi wata bakan magana ga imam shafi'i ba ko shafi'i ya faɗi ko abu hanifa ko wani misali cikin mazaunin nan kuma kowa suna da sabanin fahimta misali amma mu ko da yake nan ne harkar ta jahilci ce akai ba ta ko kuma ta rashin aiki da wannan kasan ne to shine kaga nan sahabbai sai sun ka samu wannan amma kowa annabi ce duk daidai yake to lokacin da suka fita din aka zo aka samu haka wasu na yi sallah wasu kuma su yi ba to shine a sai aka zo to shine nan Allah yake ba da wannan labarin ya ce wa anzalallahu allazina zaharuhum sai Allah ya saukar da waɗannan da sun ka taimaki wannan taron dangin na kafirai din min ahli kitabi daga ahli kitabi da ma yahudawa ne su kusa su ne yahudawa banu qurayza sai Allah ya saukar da su min siyasihim a cikin katangonsu gidajen su benayen su ma'ana gidajen suna da mai gidaje sun ka shiga sun ka boye ci sun ka kulle shi kenan ba hituwa da sun ka ji cewa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai kawo rabaki gare su duk sai sun ka shiga cikin suna kulle kuma wurin bai kwalluwa balle a balle a ci a shiga to shine Allah yake cewa wa qadhafa fi qulubihim ru'uba sai Allah ya jeho tsoro a cikin zukatansu waɗannan watan Yahudan banu Qurayza din duk sun ka hirgita hankalinsu ya tashi matuƙa da gaske shi yasa suka shiga sun haku kulli sai Allah ya ce ku musulmi ga kunan fariqan taqtuluna kuna kashe wasu jama'a daga cikin su su ne maza ke da suka yi to suka yake ku wata asiruna fariqan kuma kuna ribaci wasu daga cikin su ma'ana wato zuri'a su kenan mata da yara kenan su kuma sai aka kama su matsayin hursunoni sannan sai Allah ya ce wa awrathakum ardahum sai Allah ya gadan mako da kasar su banu kullu din nan wanda ya rahum da kuma gidajen su duk sai aka gadan mako da suwa wa amwalahum da dukiyarsu gaba ɗaya aka gadar muku da ita wa ardan lam ta uha da ma wata ƙasar da ku ku taɓa zuwa gare ta ba duk Allah ya ƙara ba ku ita kun ka haɗa duk ta zama ƙarƙashin ku sai Allah ce wa kana Allah lalle ubangiji bai gushi ba ala kulli shay'in qadiran mai iko ne bisa ga dukkan komai to wannan aya shine na Allah yake bada labarin wannan abin da ya faru to su waɗannan Yahudawa da banu Qurayza din sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito zai tafiya din to ko da yazo ya fito bisa zai tafiya sai yake tambaya wasu daga ciki yake ce masu wato wai ko sun ga wani mutum ya wuce nan a yanzu sadda ya so zai fiya ɗauke sai sun ga ce eh to lalle sun ga wani mutum sun ga da hetul kalbi ya wuce da hetul kalbi wani balalabe ne kuma yana da kyakkyawar sifa haka shi ne sun ga ce shi sun gane shi ya wuce sai manzo Allah ce masa ai ba dai bane malaka jibril ne dama yana yana yawan tabuwa cikin sifar wannan mutum din shi ne ce masa ai malaka jibril ne saboda haka ba da hetul kalbi bane to shine watan aka zo aka isa ita watancan a banu ƙureza ɗin wajen su waɗannan a yahudawa ɗin to lokacin da aka haɗu sai an ka isko sun shige cikin gidajen su sun ɓoye to kuma yanzu ba a sanya za a yi ba saboda gidan suna su ba lalle su ƙwallo ba to amma sai manzo Allah sallama wato yasa an ka kewaye garin nasu an ka tsare wurin ba shiga ba hita to ai kaga an samu matsala kuma ko tun da mutum ya shige cikin gidan da jiya kulle amma ba shiga ba hita saboda haka kaga ko yana da wani abinci karewa zai dole lalura ta hito da shi ruwa da sauran abubuwa da kashi-kashi to sai an ka tsare su kuma sai da an ka kwana 20 kwana 20 ana tsare su cikin gari subhanallah to shine lokacin da aka kwana 20 sun kaji tsananin su mai tsanani abun ya baci bayan da za a yi to shine sai yanzu aka tunanin cewa to yanzu ya za a yi sai maza sallama ya ce masu to yanzu abun da za a yi zan yi maku hukuncin da ya dace ya maku sai suka ce maza sallama a'a abin da suke so shi maza Allah sun san da yanzu kan hukunci zai musu mai tsananin gaske saboda ka ba shi suka sai musu hukunci ba a dai samo cikin sahabbai wani mutum guda wanda shi zai hukunci saboda hukuncin da manzo Allah tsananin zai a wanda yasa sun sa abin da suka aikata ka gani saboda ai kaga tun da kaga wato eh tun da kaga su ne sun kai wannan gayyafa su ne wani haɗin gwiwa sun kace sun gayyato a taho wai da manzo Allah da duk wai abin da suka yi ka gani musulmi ko guda ba a bari ba kaka duk sai an gama su gaba ɗaya to ya kaga wannan ganin ai ba kamata mu sauki ba to to shine gaga an zo wani yaƙi kuma ba samu nasara ba kaga sun dawo to shine sai an ka bada umarnin a ce a fara karyawa da su to shine bayan an yi wannan tsarin sai sun kace saboda haka ba za su yadda manzo Allah masu hukunci ba da hukunci ne tsanani zai amma dai in ya yadda za su zaɓi wani mutum guda daga cikin sahabbai ya masu hukunci sai sun kace sai manzo Allah ya ce to shikenan na ba ku dama ku zaɓi wane ne wanda kuka son ya muku wannan hukunci cikin sahabbai sai sun kace sun zabe Sa'ad ibn Mu'adh Sa'ad ibn Mu'adh shi sun kace ya masa hukunci duk hukuncin da yayi sun yi shi ya aka ce lokaci sai da na Sa'ad din wannan yakin da an kai kuma wannan kusan mun karanta cewa sadda an kai wannan gina ta ramin kaga ga ramin tsakiya ga su kafirin can haka wancan tsallake ga kawai musulmi wanga tsallake musan mai magana cewa amma ana- akwai dan halbi halin da ke shiga tsakanin su na kibau haka to shi wannan sa'adun ma'azin din ga lokacin a ya dan samu rauni wurin wannan halbi halin da ke bi wadanda aka yi akwai halbin da aka bashi ya samu rauni ga kawo haka to shine yana cikin rauni kuma an ka ce raunin nashi ya dan ji sauki kuma wani lokaci kuma sai ya dan tashi hakan ka to shine so ka ce shi hukunci ne suka so shi ne musu hukunci ne to shine lokacin da a suka ce haka za a yi to sai dama ko can an ce shi sai na ma'azunu ai sa'adunu ma'azin din ya zo yana cewa watan ya ubangiji in manzo Allah sallama yana ƙara wani yaki ma'ana ai akwai sauran wani yaki wanda annabi zai yi nan gaba ya ubangiji ina roƙonka Allah ki kiyaye ni kada in mutu sai na kai ga wannan yakin din don nima in ta in ba da ta gudunmuwa mai mai girman gaske wajen wannan yaki din ya ce ya Allah in ko manzo Allah sallama bai ƙara wani yaki shine yaki ne na ƙashi yanzu to ina so Allah wan garo ne da na samu ka sa ya zama sanadiyar mutuwa ta yin shahada ba Allah to shine sai ya zama aka ce kawo shi sun kai kumburi mai tsananin gaske to sai manzo Allah sallama ya aika ce to a te a zo da sa'adu nan ga lokacin bai zo ba shi sai ce to a zo da shi ya aka ce an ka zo da shi ya an ka zo a zo shiga jakki haka an ka zo wurin manzo Allah sallama suna zuwa sai manzo Allah ke ce musu qumu ila sayyidikum to me yake ga shugaban ku gane ya taho ku ga da shi ba na da girma ka san akwai shigowar da haka ne in wani babba ya shigo ko ana zazzanne ko sai duk a miƙe tsaye to irin wannan ne sai manzo Allah ce a masu a masa shi sai na sa to shine sai manzo Allah sallama ce to yanzu kai hukunci ga waɗannan banu ƙureza ɗinan duk hukuncin da kai shi za a zartawa shi ne sai da ma'a- eh, sa'adu sa'adu da ma'azin shi kenan sai ce to shi hukuncin da kuma haka su sun garga sun kafurta ko suna ce duk hukuncin da ya yi sun yi da shi ya haka za a yi din sai ce to abin da za a yi duk waɗanda an maza majiya ƙarfi gaba ɗaya dukkansu ya ce duk aka shi su gaba ɗaya ya ce waɗanda an yara su kuma da mata ya ce duk aka mike su matsayin fursunan ya su ya ce haka za a yi subhanallah to shine sai manzo Allah sallama ce na rantse da wanda raina yake gari shi kai hukunci da irin hukuncin da Allah ya yi wannan hukuncin ya yi daidai to kaga in suna tunanin kamar za a samu su sauci to saboda haka ai kaga duk wanda ya ga irin wannan makici da sun ka shirya ai kaga bai musu sauki a ce a shirya makida na makirci ku yo gayyatan mutanen waje ko ina da ko ina don dai a zo a halaka mutane gaba ɗaya ko mutum guda ba za a raga ba to kai kuma yanzu ka samu dama kuma za ka kama irin wannan da sauki kaga ba za ka mai da sauki ba to shine a a to shine sai aka zo aka ainihin watan ceto har abin da za a yi kenan sai ya ceto wannan hukuncin shi za a yi dukan su ma- mazan nasu gaba daya a kakkashe su baki daya matan kuma a ribace su da su da yara sai su zama tsayin hursunonin yaƙi to shine a wanda aka ce aka ci gaba wanda a sannan mazala salama ya bada umarni an ka ci gaba da wannan kisan da haka an ka ta kisan su haka mazala salama ya bada umarni da an ka ci gaba da wato saran su an ka ta kashe su baki ɗayan su duka an ka kashe su to shi ne sannan sai an ka kwashe kuma duk matan nasu gaba ɗaya an ka kwashe kisu an ka zo da suwa da an ka zo da suwa wato shi ne sai aka aka je aka sai da suwa da matan aure kasa an kama tumaki misali haka an ka zo da suwa don an ka je an ka sai da su bayan an sai da su to shine sai an kasau watan makamai na yaƙi tsakanin watan dawaki da kuma watan a sauran irin kibawo da takuba da sauransu haka to shine abin da an kai kenan wanda an ka zo an ka an ka an ka an ka sai da waɗannan ɗatan duk yaran nasu da komi nasu da an ka zai aka aka yi wannan to wannan abin da ya faru kenan gare su to shine da aka sai a sayyidina ali eh, sayyidina ali ne maza Allah ya bada umarni da shi da wasu mataimaka su yace su ci gaba da kashe su waɗannan banu a banu Qurayza ne duka an ka zo aka ci gaba da ka kashe su an ka halaka su ɗin duka baki daya to wannan shine sai Allah to aka ce su kuma banu Nadir akwai banu Nadir su ma daga cikin wasu Yahudawa ne su ma su kuma za sallama duk yasa aka kore su gaba ɗaya ci su bakin yankin nasu kwata kwata aka kore su duka daga Madina din su kuma to saboda haka a sun ka tashi sun ka bar garin kuma bayan sun koma sun ka koma wajen Haibara to suna koma Khaibar kuma daga baya shi ma haka dai sun ka ta fuskantar wulakanci da kaskanci dai lokacin sai na umar shi ma yana khalifa shi ma ah, ya kara kore su kuma sun ka bar yankin haka ne sun kuma zuwa wajen ƙasar sham haka dai an kai ta sai dai ah, sun kai ta zama cikin kaskanci da wulakanci to waɗannan ne ah, wato su ne Allah maɗauki suke ke magana cewa a watan abin da ya faru kenan ga su waɗannan banu ƙurai saboda su sun ka taimaka wajen wato a yaƙi manzo Allah sama su ne sun ka shirya da na ta sai ayatu gaba
يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما
sai kuma Allah maɗaukin sarki yanzu kuma zai gaya muna watan abin da ya faru tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da shi da watan iyalan shi ma'ana matan su kenan to shine Allah maɗaukin sarki zai gaya muna yanzu bayan wato kare ita wannan kisa ta waɗannan Yahudawa na Banu Qurayza din wanda can Imam Ahmad Sawi shi a cikin nashi nan Sayyidina Ali da Sayyidina Zubairu su ne manzo Allah ba umarnin cewa watan su ci gaba da tsarin waɗansu na kakashe dukkan wannan banu ƙwaiza ne to shi ne nan sai Allah maɗauki take cewa ya ayyuhan nabi'u ya ce ya kai wannan babban annabi sallallahu alaihi wasallam wato kamar yadda muka sha faɗin cewa dai duk sanda Allah zai kira manzo sallama zai kira shi da suna watan na girmamawa dan ɗaya koya mana cewa to lalle mu ma in mutum zai kira manzo sallama to kada ya rika kiran manzo sallama da kira wanda bai dace ba dole bai kira na ladabi da kuma girmamawa eh to shine yake cewa ayyuhan nabi shi yasa malamai suke cewa ba taba jin Allah ya ce mashi ya ya wani ba mai ana kai tsaye kamar ya ce ya Muhammadu misali da kalmar ya ta kira ya ce a kira shi da wannan ba taba ba alhali duk sauran annaba za ka isku duk Allah na kira su da sunan nasu ne eh ya Adam sukun anta wajhu kan jannati da nan irin su ya Musa inni kaza da sauran duk wadannan annaba gaba daya kowanne za ka samu Allah yana kiran shi ya wani ya wani da sunan shi kai tsaye amma shi manzo Allah ba taba jin alqur'ani inda Allah yake ce mashi ya Muhammadu ba sai dai ya ayyuhan nabi'u ko ya ayyuhan rasulu ko ya ayyuhan mudassiru ko ya ayyuhan muzammilu to duk irin haka nan ne Allah zai kira shi to shine Allah yake cewa ya ayyuhan nabi'u ya kai wannan babban annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka fada li azwajika ga iyalinka shine matanka sallallahu alaihi wasallama ka gaya musu a shine kul ya ayyuhan nabi'u kul li azwajika fada ma iyalinka matanka in kuntunna in dai kun kasance turidina hayatad duniya kuna nufin rayuwar duniya ne wa zinataha da kuma kawar ita duniya din ma'ana jin daɗin na harkokin duniya to fa ta'alaina ku zo kunna zan jiyar da ku daɗi mutu a tsalaki irin jin daɗi na saki sannan wa usarrihukunna sai in sallame ku sarahan jamilan sallama mai kyau ma'ana in dai duniya kuka so to ku zo duk abin da yake na jin daɗi zan ba ku sai in sallame ku in sake kuɗi shi ne maku saki mai kyau wa in kun tunna turidin Allah in kuma kuna nufin Allah ne ma'ana Allah kuke nufi wa rasulahu da manzon shi wa daral akhirati da kuma gidan lahira shine aljanna to ku sani fa inna Allah lalle Allah madaukakin sarki a addal lil muhsinati min kunna ya tanada ga masu kyautatawa daga cikin ku ajran aziman ya tanada masu watan wata irin lada mai girman gaske to kaga wannan magana kaga da jinta kasan an yi magana mai tsauri inda kasa akwai abin da ya faru ne wato abin da ya faru shi ne wato matan mazan salama kamar da aka sai na sutar da nan ko sai da aisha maimuna safiya hafsa hindu zainab da juwairi da kuma sai da ramla radiyallahu anhunna waɗanda su ne guda tara kuma su ne waɗanda manzan Allah ya rasu ya bari to su ne waɗanda wato aka ce abin da ya faru shine sai sun ka zo suna manzala sallama magana ne abinda suke magana wato shine sai suna neman manzala sallama ya basu sai sun ka shirya abubuwa ya basu da kaza da kaza kamar irin wani harka abinci yan fahimta da cewa sun ka dora manzala a wani mai nauyi haka kaza suka so a yi masu da kaza da kaza da kuma kayayyaki na ado hakan ga suna son annabi sau masu abu kaza da kaza da kaza to shine sai manzala ya hushi bai ji daɗi ba subhanallah shi yasa kaji Allah ya faɗa wannan magana mai tsauri dama da kaji ka san an taɓa annabi ne to shine sai Allah yake cewa to shine sai wata manzo Allah ya hushi akan su dora mai abin da yanzu bai da dama shi su ci kaza suka sanya masu wurin abinci kaza za a yi masu to shine sai manzo Allah ya fito wanda sanadiyar wannan abin ma saboda damuwa da ka san abin da kusa ta manzo Allah kaga ba karami bane to sai ya dawo wata a cikin wani karamin daki ya kaga nan wajen masallaci kuma ya ce sai abin da ake ce ma ila'i ya ce ba zai ƙara shiga ɗakin kowa cikinsu ba sai bayan wata guda wato kaga kenan a wato akan wannan abu da ya faru din to shi ya dawo nan iyaka dai sai ku yanka shi ma da kimiyya ita ce take mai hidima duk abin da za a yi ba ruwa ne sun da su shi ke kurin sai dai ita ce za ta kawo duk abin da yake bukata to shi ne ana cikin wannan yanayi to sai garin madina gaba ɗaya gari ya rikice ruɗu ana ba da labarin cewa ana ganin manzo Allah ya saki mata ne kaga ba karamin tashin hankali su tara misali a ce duk manzo Allah ya sake su to ana cikin wannan ne ana ta tunanin cewa manzo Allah ya sake su ne ko ya abu yake to labari duk ya gabe ko ina da ko ina to da labari ya haɗa ko ina to shine sai sayyidina Abubakar da kuma sayyidina Umar sun ji labari watan ana cewa manzo Allah ya saki matan shi to sai sayyidina Abubakar ya zo kuma ya sallama sai ba a mai izini ya shiga ba kaga abu ya ɓaci sai da na'amar shi ma sai gashi ya taho shi ma yana sallama manzo Allah bai mai izini ya wuce ba to sai daga baya sai manzo Allah ya musu izini su shigo da musu izini su shigo sun ka isko manzo Allah cikin damuwa to shine dan da farko sadda manzo Allah bai ba sai da na'amar izini ba shi haya kuma sahabbai bayan Allah haya kuma yana cewa to subhanallah ya da koko da tun da dai ba a mai izini ba ma annabi mai izini ya shigo ba shi haya da koko ya zama munafiki da akwai matsala ta faru yanzu bayan Allah saboda takaɗin suka su dai kar su ɓata da annabi an fahimta kada wani abin shiga tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai manzo Allah musu izini sun ka shigo sai dana Umar ya ce to ai ko lalle shi kan watan sai ya sa manzo Allah ya dariya saboda ya ga irin yadda manzo Allah shiga cikin damuwa din to shine sai ya ce haka zai yi kokari shi ko sai ya ga ya sa manzo Allah ya dariya ko da ya shigo sai yake ba manzo Allah labari sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya ce ai manzala salama ce yanzu ka gane da nan yanzu ne faro gida wato mata ta wanci yanzu ya ta zo ta tsare da wasu na bata da kaza da kaza wasu na yana zana abubuwa misali waɗanda wata shi su ya mata su ba kuma shi ku gaba da su ba ya ce shi kuma a yadda ya ji ta mai haka nan kawai zai tashi makarita ka gane ta shi kina sai wanda Allah ya wani shi sallallahu alaihi wasallam to shine sai ce haka ga shi kuma sai haka sai ta shema kaita to shine sai wanzan Allah murmushi sai ce to kaga ne sanan su ma abin da muke da su kenan sai nuna mace ga ga su ma mata su kenan abin da ake ciki kenan yanzu to wannan abin da ya faru kenan to shine an ka zo an kai haka to bayan duka an yi haka to yadda ya ci gaba dai da maganganu dai ta yadda dai za su sasanta ma dai manzo sallama to kuma manzo Allah sai da ya cika wannan alƙawarin da ya ce na Qur'ani nan 30 ba zai ƙara shiga ɗakin kowa ba dan sai da ya wuce hida fata ka gane duk wajen labarin don maganganu ya masu yawa don dai ya dan sassauta manzo Allah buwa yace ka gani manzo Allah mu can da sadda muna can Makka mu hi karhin matan mu duk wanda muka so haka da suka yi amma yanzu da muka dawo da Madina shikenan mun ka isko da masu mutanen Madina matan su hi karhin su sai wanda suka so suka yi shikenan su sun kubata mu da mu na mata suka zama haka yanzu gashi nan mu ma yanzu sai wanda suka so haka nan dole muka yi to sannan sai ya faɗa mai labarin cewa ai ba ta ce ta ce sai ya mata kaza da kaza har ya ma kai to shi ne bayan an yi an yi haka to shi ne sai bayan watan guda kenan sai manzo sallama ya zo a an ce watan ya yi kwana bayan kwana 29 ne sai manzo Allah ya zo wajen sai da Aisha lokacin da ya zo wurin da sai take cewa a to amma ai kai manzo Allah ai abin da kai kai ka ce ba za ka sake shiga ɗakin kowa ba sai bayan wata guda to amma kuma yanzu ai kwana 29 ne an kai sai ce mata eh to ai wata da ba kwana 29 ne ko kuma 30 ne saboda kuma ran nan aka ga wata ne saboda haka kenan mai kwana 29 ne to shine sai ya ce to yanzu abin da zan gaya maki shine zan gaya maki magana amma gaki saurin yanke hukunci ki tai sai ke shawara da iyayenki saboda haka faɗa mani me kika so shin ke zaɓi Allah da Annabi zaki zauna tare da niyya duk halin da ake ciki ko ko dai a'a kina da sha'awa da abubuwan duniya in sake ki in baki duk abin da kike so ta ce ki take shawara da uwayenki subhanallahi sai ta ce maza Allah haba maza Allah to ya zaɓi sai na wata shawara akan in zaɓe ka da in zaɓe Allah da kayya saboda ka ai ba wani bayani ita ta zaɓi Allah da annabi saboda ka duk wani abubuwa da shi ke na daɗa ba ƙara to shine sai a to kuma zai bi su ne su yi maza Allah duk matan gaba ɗaya an fahimta zai bi su ne da guda guda ya gaya musu haka nan ita kaɗai ce fara gaya ba to sai ta ce to amma manzo Allah abin da nika so da kai duk wanda ka zo wurin ta ka gaya mata cewa ka ba ta zabi din ta zaba mi ta kaso shin Allah da annabi ta kaso ko ko dai tana so a sallame ta din ne sai ta ce amma ga ka faɗa ba kowa ni abin da nace an gane ka ta gaya kowa abin da manzala shi ce abin da ita ta faɗa ɗin saboda haka wai abin da annan a shi ne shawar kishiwa da haka saboda ganin kaga an ka haka nan in da suka zaɓi daɗa sallame su kaga shi ke ta zanna ta ɗaiku Allah ya kiwa to shi ne wato sai suka suka ainihin duk wanda manzala ya gaya ma haka to ai kaga tunda suna da hankali su abin da suka yi ba mai da ya zaɓe ya ce ya yadda a sallame shi ko duk abin da suka so komi na na jin daɗin duniya annabi zai ba su ba zai ba su gaya amma dai zai sake su ai kaga ba karamar hasara ba ce wannan to shine karshe dukkan su dai gaba ɗaya sun kace ya haɗa su sun zabi Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka to nan wurin su ne Allah ya ka magana da su ba shi yasa kaga wurare da daman gaske waɗanda za ka ga Allah mara yana magana kaga ko kamar irin can in ka kula nan da Allah ya faɗi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika ya so yayi kama da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharridu ma ahallallahu laka tabtagi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim to shi ma yawa to shine ita ma ta tana magana ne akan mas'ala din ta ma ta manzala din ita ma sallallahu alaihi wanda ita ma wato ya faru ne wanda ita sai da Hafsa ta zo ne wadda ta ta cikin gari to wannan kuren ga ta manzala sallallahu alaihi ma da tukiya sai manzala ya kirawo ta to ita Hafsa din tana dawowa sai ta isko ita mariya ta fito daga cikin ɗakin nata shine irin abin gannan mai kama da kishi sai ta motsa misali ga fahimta sai suna cewa za a yi maza Allah ya kirawo mata ta wanda a matsayin koyon ga kuma cikin ɗakin daga zaka zada yaka shine sai maza Allah shi kuma kasa shi maza Allah saboda su ne sai lallashin ta ɗaya ga ta yi a ta yi haƙuri kaza kaza kaza ƙarshe wajen ɗaya ma wai ta ji daɗi sai ce kuma shi yanzu ma ya haramta ma kai da ita wannan mariya gaba ɗaya kwata kwata su don ɗaya su ji daɗi ya ce amma ga ki waɗa ma kowa shi kenan amma ita ko da makocin da ita sai da Aisha kocin abu ta so kai ka gane da ka sai ta kawai ta dinka sama Aisha ai ke ji ke ji ka ai ma mu huta da da ko gane ai ke ji ke abin da ya faru to sai ta faɗa mata bayan an yi an gama ne sai manzo Allah ya taho ya ce mata a'a ya ce Hafsa me yasa ya an kai ke da ni da ke da ce labarin da nake ga maki gaki ya kowa me yasa ke wadi sai ta ce a'a ai wace maka na bada labari sai ce na ba'ani al-alim al-khabir eh man an ba'aka haza wan ba'aka labarin wai al-ahwai kaga ni yana magana ta su ta ɗaya irin ta wanki ka fahimta to shi ne sai ce ah ai na ba'ani al-alim al-khabir Allah masani shi ne faɗa mana abin da ya faru shi ne faɗa mana ke faɗi to kaga duk su ne can su ne shi ne Allah yake cewa to ya kai annabi me yasa zaka haramta maka kanka abinda Allah ya halatta maka don ɗaya neman yadda matanka kuma don ɗaya ka faranta masu rai saboda haka Allah ya ce an fasa ba magana wannan wannan wannan haramta su ne an bai kada ita sallallahu alaihi wasallam to saboda haka wannan shine to kuma da na so mu karanta mu ji a tun da gashi magana ta shigo cikin sha'anin matan manzo sallama na so mu karanta mu ji matan manzo da adadin yawan su da waɗanda ya rasu ya bari da kuma waɗanda watan bayan da waɗanda kuma akwai waɗanda rabuwa sun kai akwai wanda sun karasu duk na so mu ji amma dai kila gobe in mun dawo sai mu fara ci insha Allah za mu kwana nan sai gobe in mun dawo muna fatan Allah ya sa da muka ji dai Allah karɓa mana kurakuran mu kuma Allah shi yafi mana ya fahimta da mu daidai ba mu ikon gyarawa alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na labarin da ka faɗa mun zakan to eh to shine yake cewa akwai muhtar ya bada galan guda na fetur kamar yadda gaji aka samu shi ma bala wancan na mana sun bada shi shi ma ya bada galan guda na fetur to Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna fatan inda suka ibo Allah shi mai masu ciwa ya lulluka musu alfalan manzo Allah sallama insha Allah za mu kwana nan sani mai dabino to da dabino da aya to aka ce sani mai dabino shi ma baka da dabino da aya ga sunan cike da leda to Allah ya saka mashi da alkhairi Allah ya karba wannan sadaka da yayi kuma Allah ya yalwata mashi kuma ya saki ya maimai da abin da ya bayar lulluka mashi abin da ya bayar alfalan manzo Allah sallama Allah muna roƙon Allah dukkan alkhairin da cikin wannan wata Allah ya tabbata mana ba mu muna roƙon Allah dukkanin watan ibadun da muke gabatarwa Allah ya karba muna Allah ya samu daga cikin bayan da yake watawa a cikin wannan wata alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وانصرنا على اعدائنا واجعلهم هباء منصورا اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا واجعل الصعب سهلا اللهم سهل امورنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحكيم الحكيم والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين